الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه حملة الذكر الحكيم ومن سلك نهجهم القويم kamar yadda aka tsara zan yi magana ne da hausa ina mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka a wannan zama a wannan taro mai albarka taro wanda ya hada mu da manya-manyan malumanmu domin mu darasa mu yi mu darasan wasu abubuwa na addininmu wannan taro yana da muhimmanci kwarai da gaske ko ba komai yakan kawo zukata kusa a so juna a fahimci a juna sanda aka fara wannan taro mun fara magana da malamin mushaf ibrahim mustafa malik ni shawaran da na bayar su su yi mu zo mu saurare su to amma karshe ban sai aka yi ba wannan nauyin ya zo ya fada kaina domin yana da wahala ka yi magana gaban malamanka waɗanda duk malamanmu ne kuma da kowa ya sani kuma abin da za a yi magana kai aka ce tafsiri suna tafsiri sama da shekara talatin na san da yawa a nan ba haife su ba wasu ma yana ganin zai kai shekara arba'in suna tafsiri to kasu kun ni kai na kaka cire shekara arba'in a cikin shekaru na kasan akwai magana sosai to alayi hali ga abin da allah ya kaddara nauyi ya fada kaina saboda ka ina neman uzuri daga wurinsu inda na kuskure sai su tada ni don wa shaka ahmad abdulkadir ya bayanin cewa zan yi magana ne akan ladubba da ka'idoji na tafsiri wannan mawdu'i ne yana da fadi kwarai da gaske na tsayanin tunani ta ina zan fara shi ƙarshe da kawai na tsaya kan tsakar wasu abubuwa ɗaya biyu tun da ne manufar wannan taro tambihi ne wannan taro zai wahala karantar da kai abin da ya kamata gaba daya tambihi ne a fadakar da kai ka je ka fara karatun shine manufar dukkanin mu musan muhimmancin tafsiri al'umma suna da bukatuwa zuwa ga tafsiri domin qur'ani shine masdar na farko shine dalili na farko a cikin addinin musulunci kuma dalilin dole sai an fahimce shi Allah ta'ala ya kira al'umma musulmi su yi tadabburin alkur'ani su fahimci alkur'ani ba zai yi wa fahimci alkur'ani a yi tadabburin alkur'ani ba ba tare da an fahimci ma'anoninsa ba wanda ilminsa ya kai ya karanta ya fahimta wanda ilminsa bai kai ba a fassara masa sa'id ibn jubair kamar yadda imam ibn jirai kabar ya rawaito da gare shi yake cewa من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي da mutumin da ya karanta alkur'ani amma ba iya fassara shi ba fahimtar sa tamkar makaho yake ko ba kauye jahili sha sa annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya fassara alkur'ani da aikinsa da kaulinsa aiki da fadan Allah subhanahu wataala wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun akwai gurare da sahabbai basu fahimta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara musu kamar fassaran sa alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin dun mun san da wannan hadisi manzo Allah ya fassara wa wannan Adi ibn Hatim hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abr min al-khayt al-aswad min al-fajr hadi ya ɗauki wannan fassara a zahirinsa ya samu igiyoyi guda biyu sa karkashin filonsa har manzan Allah ke fada masa inna wisadaka idan la'arit inda har filonka zai iya a sa karkashinsa dare da rana to lalle filanka yana da fadi to manzon Allah ya fassara masa dare ake nibi da rana haka nan ne da bin ahsanul husna wa ziyara manzon Allah ya fassara suna nan da yawan da malamai suka tara sai da kamar yadda imamu shaukani yake cewa a fassara da manzan Allah su sallama ya yi ga alkurani wanda kuma suka inganta ba su da yawa kaɗan ne in ka duba girman alkurani da yawan ayoyin alkurani za ga cikin littafin hadisi ana kawo hadisai waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi ya fassara alkurani amma da yawansu ba su inganta ba ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam fassara alkur'ani sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam su ma sun tashi da fassara alkur'ani tabi'ai sun ci gaba da fassara alkur'ani haka nan manya-manyan maluma na addinin musulunci tsawon tarihin musulunci sun ci gaba da fassara alkur'ani ta hanyar bayani da rubuce-rubuce imam ibn kasir yake cewa wajibi ne akan malamai الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مظانه وتعلم ذلك وتعليمه واجبنا كما لمي سنمي فسر القرآن سسني كما سفسر ومتاني تشاسا tsohon tarihin musulunci malamai suka yi ta rubuce-rubuce manyan da tattabai da ƙanana ba su ma tsaya a nan ba suka yi wa mutane bayani ilimin tafsiri kamar da malamai suke cewa min ashrafil ulum lita'alluqihi bi a'zami min kitab saboda yana da alaka da littafi mafi girma shine littafin alqur'ani mai girma kuma fasara alqur'ani fursa ce ga ɗalibin ilimi wanda Allah ya bashi basiran da zai iya fasara alqur'ani idan mutum yana kusa da alkur'ani ya ƙara fahimtar alkur'ani ba inda ba don za ka yi tafsiri ba zai wahala mutum ya karanta wasu da tabai na tafsiri amma saboda sanadiyar nauyi da aka ɗora maka na fassara alkur'ani a masallacinka ko a unguwarka wannan dama ce da za ka samu ka yi bincike a cikin littafin tafsiri wannan ba karamin alheri ba ne kamar da imamun shafi'i yake cewa cikin littafinsa ar-risala fa inna man adraka ilma ahkami Allah fi kitabihi nassan wastidlala wa faqahu Allah lil qawli wal amali bima alima min faza bil fadilati fi dinihi wa dunya وانتفت عنه الريب ونورت في قلبه الحكمة واستوجب في الدين موضع الإمامة ta duk wannan na san dai ba sai na fassara ba duk wanda Allah ba shi fahimtar alkur'ani to Allah zai haskaka masa zuciyarsa da hikima kuma zai samu matsayi a cikin addini da rayuwa ta duniya to me ake nufi da tafsiri ba zan tsawaita a nan ba malaman tafsiri sun kawo tarifa da yawa wasu suna da tsawo wasu ba su da tsawo amma a takaice kamar yadda ustadu doktor musa'id at-tayyar yake cewa cikin littafinsa at-tafsir al-lughawi lil-qur'an al-karim aka ce tafsirin al-qur'ani shine bayan al-qur'an al-karim bayan al-qur'an al-karim amma an gaji littafin ulumul qur'an da muqaddimat na tafsiri za ta ilmun kaza kaza kaza ana tsawaitawa daga cikin tarifat akwai malamin da yasa yadda za ka karanta alkur'ani ya lissafa shi a cikin ilimin tafsiri amma wani ilimi ne na tajwidi ilimi na qira'at abinda yake da alaka daga alqira'a daga tafsiri shine ma ya tawaqqafu alayhi fahmul ma'ana ko ikhtilaful ma'ani amma asalin yadda za ka karanta qur'anin wannan baya da alaka da ilimin tafsiri inji a shehin malami amma ga jama'a daga cikin malaman tafsiri suna kawo fannoni a da yawa ya kawo misalin wadin Allah kad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa salla wasu malamai suka yi tazakka ma'ana zakatul fitr wa salla ya sallan sallan idi amma an samu riwaya daga ibn Abbas tazakka ma'ana tatahhara min ash-shirki ya tsarkaka daga shirka wa salla salawatil khams to shine imam ibn al-jawzi yake cewa wal qawlu qawlu ibn abbas fil ayatayn a fasara cewa ta zakka ta tahara min ash-shirki da kuma salla ay as-salawatul khams wannan yafi dacewa yake cewa fa inna hadhihi sura makkiyatun bila khilaf wannan sura ce makkiya ولم يكن بمكة زكاة ولا عيد فأنا فدن مكية بيّن شو أن سورة مكية ومدنية في الأصل بعد علاقة التفسير أما إذا توقف فهم الآية على معرفة أنها مكية أو مدنية تكون أو يكون البيان جزءا من التفسير فدن مكية أنا ينال تأثير وجن فهمتر معنى الآية to wannan zai zama to juz'i na tafsiri amma ba da haka ba fadan sa anan makiya tawassu'un qarin ilimi ne amma ba zai zama to bangare na tafsiri ba to sha sa da yawa daga cikin tafsira magabata sahabbai da tabi'ai za ga suna takaitawa akan bayanul ma'anar kalima imam ibnu jarir at-tabari ya ga fassaran farin Allah ya ayyuhal ladina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم Allah ya magana ne aka wajen farauta da gangan sai yake cewa wa amma ma yalzamu bil khata'i qatil qatilahu faqad bayyana al qawla fihi fi kitabina kitabun latif al qawli kitabu latif al qawli fi ahkam al shara'i yana wani littafi mai wannan suna idan mutum ya kashe namun daji da kuskure ce mun bayyana wannan a wancan littafin amma a nan ba gurinsa ba ne walaisa hadal mawudu ma'udu zikirhi li'adna qasadna fi hadal kitab al'ibanata an ta'awil tanzil walaisa fi tanzil lil khata'i zikrun Allah ya magana kan da gangan muta'ammidan amma bai ka kuskure ba saboda haka ba zai kawo magana kuskure ba to wannan din sai karfafi maganar da shi Dr. Musa'id Tayyar ya kawo cewa من تفسير بيان القرآن الكريم wannan shimfida zai kenan duk wanda Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi da fassara alqur'ani domin wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna in alheri ma jarrabawa ce sharri ma jarrabawa ce ka zo na littafin Allah ka sa gaban ka kana fassarawa kana cewa mutane ga abin da Allah yake nufi ka shiga tsakanin Allah da bayi jarrabawa ce babba to me ya kamata ka lura da su abu na farko al-istisharu bi khuturati wa azamati hadhihi al-mas'uliyya kaji girman wannan aikin wani sa'ilin hirsin isar da sakon Allah karantar da mutane sai muna jin abin da muke bai da nauyi to amma mutum ya rika jin cewa abin da yasa gaban nan babban aiki ne domin yana da hatsari mutum ya fassara alkur'ani bin ra'ayi almujarrad قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إمام ترمذي رويت حديث ابن عباس ومن قال في القرآن برأيه فليتبوى مقاله من النار kuma ya hassana shi duk da cewa imam albani ya raunana wannan hadisin amma akwai wani bawan allah da ya tara hanyoyi na wannan hadisin ya ce alhadisu hassanun bi majmu'i turiqihi to shasa da yawa daga cikin magabata za ka tarar da cewa suna tsawatawa wajen rashin wato gaggawa da shiga cikin harkan tafsirin alkur'ani ibn abi mulaika yake cewa ibn abbas an tambaye shi akan wata aya yake cewa inda ibn abbas an tambaye shi akan wata aya amma yana tsayawa inda ɗayan ku aka tambaya zai faɗi ra'ayinsa a ciki sa'id ibn musayyab ko musayyib idan aka tambaye shi akan fasara wata aya sai yake cewa inna la naqulu fil qur'ani shay'an inna la naqulu fil qur'ani shay'an to duk wanda karanta muqaddama ibnu kathir ko mukaddimar imam qurtubi ko mukaddimar imam ibn jiri at-tabari zai ga irin maganganu na malamai ba zan tsawaita anan ba maganganu magabata da ya kawo suka kawo na yadda suke tsoron fasar alkur'ani to amma ka shaidi da magabata suka yi cewa su ba su fasar alkur'ani ba kara a shiga fasar alkur'ani wannan yana nuna cewa ba za a fasar alkur'ani ba ne ba haka ake nufi ba suna za su nuna maka girman al'amarin abin ne sha sa imam ibn kathir bayan ya kawo waɗannan asar sai yake cewa fa hadhihi al-atharu sahiha wa ma shakalaha an a'immati salafi محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به سنة تياواني سنة بدن وانا أكن أبدا باسدا مسانية فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير سورة سكة باسي تفسيري باكم أن رويتم بمغنو ديوا daga gare su sun fassara alkur'ani abinda suke nufi da wannan tsawata tsoratarwa kada ka yi garaje ka shiga fasar alkur'ani ba tare da ilimi ba abu na gaba da ya kamata wanda mai tafsiri ya mai da hankali a kai shi ne shi kansa alkur'ani menene alkur'anin kasan shi shi kansa alkur'anin menene shi me makiya me madaniya me asbabun nuzul yaushe aka saukar daga shi ayoyin sanawa kira'ar dinsa mutum zai san wannan ne ta hanyar ulumul qur'an akwai littafai musamman da aka rubuta akan wannan wala alla awsa'aha al-itqan fi ulumul qur'an na suyuti irin su burhan na zarkashi muqaddima na fi tafsir na ibn taymiya sannan kuma duk wata muqaddima ta littafin tafsiri idan mutum ya karanta zai ga bayanai da yawa kuma yana ba da shawara mutum ya sa kansa kamar mashru'i qira'atu muqaddimati tafsir ka fara daga irin su ibnu jarir tabari ka gama muqaddimarsa ka zo qurtubi ibnu kathir bagawi bagawi ne ko da kuma da sauransu dai mutum ya karance su ba karan fa'ida za a samu ba wannan zai baka damar ka san menene alqur'ani alhukma la shay far'un an tasawwurihi sannan abu na gaba mutum ya zamuto yana da iko da ahaliyan da zai fassara alkur'ani wannan ma babu ne mai girman gaske duk abin da za mu yi yanzu isharar ne za mu yi babu lokaci mai tafsili mai mabahifi ulumin qur'an ya kawo a takaice shak manna qattan daga abubuwan da ake nemo daga mai tafsiri salamatul mu'taqad idan mutum yana da kyakkyawar aƙida kamar da muka sani da yawa daga cikin malaman tafsiri saboda mummunar aƙida sun shiga hakkin alkur'ani wajen ta'awilus sifat asha'ira da mu'tazila da batiniyya da sufiyya to muhimmi daga cikin kina da kyakkyawar aƙida at-tajarrudu anil hawa mun sha ilin idan mutum yana da hawa sai ya karkatar da aya bi karkatar da akalar aya domin ayar ta dace da sauransa domin mutum ya nisanci wannan al'ilmu bi usulin tafsir ka'idojin tafsirin mutum ya san su al'ilmu bil hadithi riwayatan wa diraya al'ilmu bi ilmi tauhid al'ilmu bi usulin fiqh al'ilmu bil lughati al arabiyyah wa ulumiha wani sa'al malaman suna kawo da na sharuda ne ga wanda zai tinkari mutanen alkur'ani ce zai fassara shi mu ba kai wannan dan ba maganganun malamai ne muke karantawa muke fassara alkur'ani hatta wajen fahimtar maganganun malaman kana bukatun waɗannan ilmummuka ana karanta tafsiri ana kawo maganan balaga albadi muhassinatul lafziyya da sauransu tibaq saja jinas suna kawo suna wuce domin su sun sani kai ba karanta waɗannan fannobi ba ba za ka sani ba ana kawo irabi domin sha'ali irabin alkur'ani yana da tasiri wajen fahimtar aya suka kawo maganganu mustalahat dinsu na nahwiya kai baka da asas dole za ka samu kuskure saboda haka dole mutum ya zama tun yana da ilmam an al'aqalla ma la yas'u al mufassira jahluhu ya zama tun yana da wadannan a ilmummuka ya shahara daga sayyidina ali ya tarar da wani mai wa'azi ne yace hatta arifin nasi wal mansukh yace bai sani ba yace halakta wa ahlakta an samu wannan daga ibn abbas ma wanda imam al-tabarani ya rawaito a cikin al-mu'jam al-kabir shi ma an samu daga gare shi wato irin su ma'rifatu sababin nuzul da fahimtar luga na da tasiri wajen fahimtar alkur'ani kissar urwa yanda ya fahimci fadin Allah inna safa wal marwa min sha'airillah faman hajja albayta wa tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihi ya samu khalasa Aisha yake fada mata shi a fahimtar sa idan mutun ya ji aikin haji ko umra ko bai yi sa'i tsakanin safa da marwa babu laifi fahimtar sa kenan amana na Aisha ta yi masa gyara a fuskoci guda biyu a fuskar luga da kuma a fuskar sababin nuzul a fuskar luga inda ta'ala Allah yana nufin ba sai an yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba da Allah zai ce fala junaha alaihi Allah ya tawafa bihi ba kuma sanadin wannan da a jahiliya sun je ba sa sa'ayi akan safa da marwa wasu kabilu to yanzu musulunci yanzu an shar'anta wannan yanzu shin idan sun je sun yi tsawafi ko sun yi sa'ayi akan safa da babu matsala suna jin kar su yi zama da matsala shine Allah ta'ala yake fada musu idan kun je kun yi sa'ayi babu damuwa to wannan misali na irin yadda ke fahimtar luga da kuma sanin ulumul qur'an yana da tasiri wajen fahimtar alqur'ani daga cikin abin da mai tafsiri ya kamata ya mai da hankali akai fahimu munfuradatil qur'anil karim malama sun yi rubutu da yawa akan wannan magabata da na baya wal'ala min awsa'iha al-mufradat fi gharib al-Qur'an na Raghib al-Asfahani yake cewa shi a fahimtar sa mataki na farko wajen fassara al-Qur'ani in ka dauki aya ka bi kan ayar kalli kalimatul ghariba kamar da ke wasu malaman tafsiri suke irin su safatu tafasir da sauransu suna yin wannan kuma kuma malaman tafsirin da ba sa yi wannan irin su Imam Ibn Kathir ba zai maka wannan ba shi a gurin sa yana gani ya bi wani manhaji ne yana gani ba buƙatar sa an yi wannan to misali in ka dauki tafsir Ibn Kathir kai ne da shi kake dogara wajen fassara Al-Qur'ani za samu matsala domin akwai kalimat gariba da yawa wanda shi baya fassara su saboda haka dole ka fahimci kalmomin Al-Qur'ani kafin ka je ilil ma'anal am sannan sanin ka'idojin tafsiri da usul na tafsir kowane fanni yana da ka'ida akwai kawai fiqhiyya akwai kawai usul sannan akwai kawai balaghiyya kawai nahwiyya sannan akwai kawai tafsiriyya aka ce ka'ida wata ibara ce gajeruwa ta kunshi matsaloli da yawa a karkashin ta malamai sun yi ijtihadi sun kawo waɗannan ka'idoji misali kamar سبب النزول له حكم الرفع وانا قاعده اذا صح السبب sannan wani sha'ili za ga malamai suna cewa a wannan aya nazalat marratayn ko thalatha marrat to amma suna da ka'ida al-aslu adamu takarrurin nuzul sai idan wani dalili ya nuna cewa dalili ko kwara zai nuna maka cewa wannan ayar ta sauka sau biyu ko sau uku daga cikin ka'idojin tafsiri alqira'atu yubayyinu ba'daha ba'dan daga cikin ka'idoji misali yu'malu bil qira'ati shadha idha sahha sanaduha tanzilan laha manzilata khabar al ahad amma na malamai suke da qira'a tafsiriyya idha urifa at tafsir min jihati an-nabi sallallahu alayhi wasallam fala hajata ila qawli man ba'dahu idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara al-qur'ani aka fahimci abin da ayar take nufi ba buƙatar wata fassara fahimu salafi lil qur'ani hujjatun yuhtakamu ilayhi la alayhi muka bata gaba daya suka taru ga ga yadda suka fahimci ayar misali fadin Allah wa ta'amul ladina utul kitaba halul lakum at-ta'am adh-dhahir dhahirul ma'na al-lughawi abinci adi da aka sani amma duk magabata sun yi ittifakin cewa ta'amul ladina utul kitaba mana wa zaba'ihul ladina utul kitab to sha sa fahmu salaf hujjatun yuhtakamu ilayhi la alayhi غالب ما نقل عن السلف من الاختلاف في التفسير وهو من باب التنوع za ka karkanta tafsir ibn jarir ibn abbas yace kaza mujahid yace kaza abdullah ibn musa yace kaza amma ka rubuta tantance zaka tarar da cewa khilafu tanawu'i ne ba khilafu tadad ba daga cikin littafai da suka ba da muhimmanci ga wannan bangare akwai littafi na musamman aka rubuta akwai wannan fanni kawai da tafsiriya don ga ba ta za ga cikin littafin suna kawowa littafin tafsiri ulumul qur'an amma akwai bawan Allah da ya tara littafi na musamman قواعد التفسير جمعا ودراسة أذكر مجلد قدابيو شينا الشيخ خالد ابن عثمان السبت يا كوما وجن يا دوبا يا نزري لتفاي وجن قريبيو دا أشرين دا بير كابو يبوتا وانا لتافن لتفن تفسيري دا حديثي دا أصول الفقه دا سورونس da gaske abubuwan da ya kamata mai tafsiri mai da hankali ma'rifatul wujuhi wan nadha'ir lafazi ne amma yana da ma'anoni wani sa'ilin malamai sun makayyade kalma kaza tana zuwa da ma'ana kaza a cikin alkur'ani irin su umma wadda karba da umma akwai umma ina rahima kana umma imamu suyuti ke cewa lafzul hadi a cikin alkur'ani ya ti ala saba'ata ashara wajahan yana fuskoki labai alhadi hidaya hidaya yana zuwa da fuskoki goma sha bakwai to wani sa'ilin suna da ka'ira kullum ma fil qur'ani kaza ko huwa kaza take ya irin wadannan suna da muhimmanci kamar fadin su kullu ma fihi min min raibin la raiba la raiba to shakka ake nufi illa raiba al malun am yaquluna sha'irun tarabbasu bihi raiba wani ba shakka ake nufi ba to irin sanin wadannan dawabit zai rige maka abubuwa da yawa كما فرز كل ما فيه من زكاة فهو المال إلا وحنانا من لدنا وزكاة هنا وطهر وتطهير أجنبي سنة معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية مثال أنهم كبارنا عروة ابن الزبير تفسير إلي بنا كمان لما سني التفسير بالمعثور لكما التفسير بالرأي tafsir bil ma'qul shine fassara alqur'ani da alqur'ani da hadisan manzon Allah da manzon sahabbai alqur'ani yana fassara kansa a gurare da dama akwai lokacin da a guri ɗaya ne aya za ta fassara aya ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun fassara aya ta biyu ta fassara aya ta farko kuma lokuta da dama fassarar a wani gurin za ta zo fatalaka adamu min rabbi kalimatin can qala rabbana zalamna anfusana irin wannan misalan suna nan musamman wanda ke karanta irin su ibnu kathir musamman adwaul bayan na shek muhammad al-amin ash-shankiti to in dai aka samu qur'ani ya fassara da ya fassara kansa Allah ne ya fassara maganarsa baka bukatan wani mai tafinta Allah ne ya fassara kansa kamar kai ne kai magana me kake nufi da wannan ga abin da nake nufi sai wani zai ce a ba haka kake nufi ba zancen wa za a dauka inda Allah ya fassara maganarsa da maganarsa zance ya kare to idan ba a samu fassara alkur'ani a cikin alkur'ani ba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna nan an samu hadisai da dama su inganta idan manzon Allah ya fassara alkur'ani shikenan idan ba samu a cikin alkur'ani da hadisi ba maganin sahabbai saboda akan idansu ne kur'anin ya sauka wani ma akansa ne kur'anin ya sauka za a tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san da jawabin ba amma sai ka ji wahayi yana sauka nan take wahayi ya sauka manzon Allah ya karanta musu aya saboda haka waɗannan sahabbai za su fi kowa fahimtan alkur'ani sannan ga tsoron Allahnsu ga irin albarkar da Allah ta'ala ya yi musu ga kuma duk wata aya suna aiki idan sun karanta aya goma kafin su wuce gaba dole sai sun yi aiki da waɗannan ayoyi saboda waɗannan dalilai ake gabatar da fassararsu idan ba samu daga sahabai ba tabi'ai idan magabata suka sayi suka yi sabani sahabai suka yi sabani tabi'ai suka yi sabani sai a kuma ga qawaidu tarjih siyaqul aya domin shanin siyaqul aya yuhaddid al-maqsud ko sababin nuzul ko al-ma'na al-lughawi ko dai wani abu akwai ka'idoji da malaman malamai suke bi wajen sanin wace ma'ana tafirin jayi za ku tarar da cewa imam ibn kathir imam abuwan imam ibn jarir tabar yana yin wannan da yawa zai kawo maganganun malamai sabanin magabata amma a ƙarshe sai ce abin da ke rajihi kaza ne ibn kathir yana yin wannan qurtubi ibn atiyya ibn taymiya ibn qayyim duk wannan suna yi in kaga sabanin magabata akan fassarar wata aya sai ka koma ga maganganun manya manyan malaman nan ka fahimci wanne zance ya fi rinjayi imam ibn taymiya yake cewa duk da cewa ana samu sabani tsakanin sahabbai da tabi'a wajen fassara aya yake cewa al-khilafu bayna as-salaf fi at-tafsir qalilun وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى خلاف التنوع لا اختلاف تضاد ظاهر انكر انت مغانا ابن كثير مغانا ابن عباس تاسابا مغانا ابن مسعود أما أنك دوبا حقيقة الأمر ساباني لفزيني أما با ساباني نا حقيقة با سنة وندقنا دا مهمة كمار فسر سكا اهدنا الصراط المستقيم an fasara da musulunci da alkur'ani da sunna da sauransu amma fin nihaya duk abin da ake nufi abu guda ne daga cikin littamin ma'asur kamar da malamai sun shaga mana irin su ibn jiriri tabari ibn kathir adawawul bayan da sauransu amma da yawa daga cikin malamai ibn timiya yake cewa wa amma tafasir allati fi aidin nasi fa asahuha tafsir muhammad ibn jiriri tabari إمام السيوتي ما يكسوا أسنع الإتقان في علوم القرآن فإن قلت فأي التفاسير ترشد إليه وتأمر الناظر أن يعول عليه قلت تفسير الإمام أبي جعفر ابن جرير الطبري الذي أجمع العلماء المعتبرون على أنه لم يؤلف في التفسير مثله إمام السيوتي ما لمن ربنا تفسيري ما لمن نكرنا takwas ko tara ko goma amma ga abin da ke malamai sun yi ijma'i cewa ba a rubuta wani littafi kamar tafsirin ibn jarir ba to tafsir al-ma'thur yana da ka'ida guda daya kafin a yi aiki da shi dole sai an san ingancinsa hadisin manzon Allah ne ya fassara alkur'ani dole sai an san ingancin wani hadisin magana ibn abbas ne ya fassara alkur'ani asar dinsa idan an kawo da isnadi dole sai an san ingancin wannan isnadi domin ba za a aiki da hadisi da'if wajen fassara aya ba ba za a aiki da zance na ibn abbas wanda bai inganta ba to daga cikin malamai akwai waɗanda suka sun mai da hankali wajen duk isnadin da za su kawo za su iya iyawo su ga cewa isnadin ya inganta irin tafsirin ibn abi hatim تفسير ابن أبي حاتم التزم الصحة في الغالب سنكما أسكما لمن زامني أكما لمن دسك تارا آثار دسك إنغانتا دك صحابة مزا الله صلى الله عليه وسلم إذن سأكوي أستاذ الدكتور حكمة بشير ياسين مجلد قداشدة التفسير الصحيح موسوع التفسير المسبور من التفسير بالمأثور mallakan wannan yana da littafin yana da kyau duk wani asar da zai kawo ko ibn abbas ko mujahid zai tabbatar maka da ingancin sa sannan akwai tafsirin qur'ani bil ra'yi amma laysa bil ra'yi al mujahid ma'ana da ijtihadi ba samu daga manzon Allah ba ko sahabbai ba malamai suka yi ijtihadi a fuskar luga su fassara al qur'ani wannan yana da muhimmanci domin ba zai yi akan kowace aya akwai kowace juz'iyya ka samu maganar sahabbai da tabi'ai ba saboda haka akwai bukatar ka koma ga tafsir bin ra'ayi kamar irin su shaukani sun hada guda biyu fatihul qadir aljami bayna fannay riwayati wa diraya min ilmi tafsir duk wannan suna da muhimmanci mutum ya koma gare su an nuna mu lokaci ya kusa a gurguje zan tsallake in je karshe tambayar muhimmi daga su abin da zai rufe wannan jawabi da shi roƙon Allah Allah ya baka fahimtar alkur'ani kuma Allah ya taimaka maka duk wanda zai fassara alkur'ani kafin cikin kiyamul layl ka tashi ka roki Allah Allah ya baka fahimtar alqur'ani in ka je majalisin tafsirin kafin ka fassara alqur'ani kafin mutane su ji bainaka wa bain Allah domin addu'ar da zaka yi ka zo majalisin tafsiri wannan tsaka mutane suna ji amma bainaka wa bain Allah kafin ka shiga tafsirin ka sa ka roki Allah Allah ya baka fahimta zan ba mu misalin ibn taymiya ibn taymiya duk da irin zurfin ilmi da Allah ta'ala ya bashi a cikin majmul fatawa yake cewa a afwan a cikin majmul fatawa yake cewa a cikin al'ukudul durriya na a cikin al'ukudul durriya littafin almajirin sa ibn abdul hadi a cikin littafinsa al'ukudu duriya min manaƙi bi shekul islam ibn taimiyya yake cewa ibn taimiyya yake cewa rubbama tala'atu ala al'ayatul wahida nahwa mi'ati tafsiri aya wahida tafsiri dari ba nan zai tsaya ba thumma as'alu Allah al-fahm wa aqulu ya muallima adam wa ibrahim allimni bayan karanta tafsiri ɗari amma ba zai dogara da fahimtarsa ba ya roki Allah Allah ya ba shi fahimta yan uwa ya zama muna da barnamash mai tafsiri kar ya zama to alakarsa da alkur'ani sai ramadan ya zo shi ne lokacin da zai alaka da alkur'ani ya zama yana da wirdun yaumi ko da aya za a karanta ko aya biyu za a karanta kafin lokacin ramadan ya zo domin Kur'ani ne yana bukatan lokacinmu ku duba irin yadda magabata suka ba da lokaci su ga alkur'ani amma daga baya suna nadama suna gani sun yi sakaci wajen fassara alkur'ani wajen fahimtar alkur'ani sufyanu sauri yake cewa kamar da imam abdullahi bin ahmad ya kawo a cikin al'ilal wa ma'rifatul rijal ya laitani kuntu iktasartu ala alkur'an ina ma a ce duk lokacin na bayar ga alkur'ani ban shagala da hadisi ba su bayanin sauri ne ke faɗin wannan imam ibn taymiya duk da irin abin da yake faɗa akan aya da zai fassa zai karanta tafsiri dari a ƙarshen rayuwarsa an kulle shi a kurkuku a cikin wannan kurkuku ya rasu a ciki yake cewa a قد فتح الله علي في هذا الحصن لوكتن هنا سكين كركوكو الله يا منبولي في هذه المرة من معاني القرآن نفهمت آيون القرآن أكشر يوسى جدب الرسوس إيش الله يا موسى بولي يفهم توس معنون القرآن ومن أصول العلم كان كثير من العلماء يتمنونها دي ورقة كما لم يسنا بولي أتسسا مو أن فهمتها abin da nake so mahallu shahid shine yake cewa wa nadimtu ala tadyi'i akthari awqati fi ghairi ma'ani alquran mutumin da zai karanta tafsiri 100 akan aya guda amma yana cewa ya bata lokacin sa bai bada haƙƙin alqurani ba to dukkanin mu tambaye kawunan mu yan wani almajirai masu tafsiri me alaka mu da alqurani mi alaka mu tafsiri da tafsiri kafin mu zo mu ce za mu fassara alkur'ani abubuwan nake son fada ba su kare ba amma abin da muka fada insha Allah muna fata Allah ya sa albarka Allah madaukakin sarki ya ba mu kyakkyawar fahimta ya ba mu ilimi mai amfani kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki daban da muka sani alkur'ani kuma muhimmi da gaskiya mu ma nasu an kawo babu lokaci mu zamanto kudwa maganar sahabbai za su koyi aya goma za su yi aiki kafin su wuce gaba kare zama tun mun zona muna ba da nazariyar Allah ya ce Allah ya ce mai tafasar alkur'ani ana mana kabbara kuma mun zo wajen aiki a same mu zero to Allah kiyaye waɗanda suka shirya wannan taro Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya bukaci rayuwar malumin mu Allah ya ba mu zama lafiya a kasar mu Allah ya bukaci zuriyar mu da rayuwar mu gaba daya wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin